من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ya sake kaddara haduwar mu a wannan masallaci na Nefa a nan Ningi domin ci gaba da tafsirin Alqur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ayata 63 insha Allah tabaraka wata'ala yau kuma za mu tashi ayata 64 muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya datar da mu yau muna sha biyu ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu aya ta sittin da hudu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala kulillahu yunajjikum minha bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul la yunajjikum minha wa min kulli dhanbin ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون
hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kulillahu yunajjikum minha kace Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda zai tseratar da ku zai tsallakar da ku daga wato wannan dufai wanda yake na tudu ko na ruwa dama ayar da ta gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahr تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجينا من هذه لنكونن من الشاكرين الله تبارك وتعالى وتر آية يشي kace da su wane ne zai tsallakar da ku zai tseratar da ku daga duffai na tudu da kuma na ruwa wanda kuke kirayarsa kuke roƙonsa tadarru'an wa khufiyan a fili da kuma a ɓoye kuke cewa la'in an jana min hazihi idan dai Allah tabaraka wa ta'ala ya tsallakar da mu ya tseratar da mu daga wannan musiba lanakunanna min shakirin lalle za mu kasance daga cikin masu godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ke ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ulka ce da su Allahu yunajjikum minha Allahu tabaraka wa ta'ala shine zai tsallakar da ku minha daga wannan fitina ko wato dubbai da kuke tsoro wa min kulli karbin kuma Allahu tabaraka wa ta'ala dai shine wanda zai tseratar da ku daga dukkanin wani bacin ran bacin rai ko wata damuwa thumma antum tushrikun sa'an nan ku kuma gashi kun sani Allah tabaraka wa ta'ala shi yake muku wannan ya tseratar da ku daga damuwa amma kuma kuke hada shi da wani kul ce da su huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum ce shine Allah tabaraka wa ta'ala da yake da iko ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum yake da ikon ya saukar muku daga da azaba daga saman ku aw min tahti arjulikum ko kuma ta karkashin kafafunku aw yalbisakum shi'an ko kuma ya cuɗanya ku ku zama daban-daban wannan ra'ayinsa daban wani da wani ra'ayinsa daban a samu saɓani wa yudhika ba'dukum ba'dukum ba'sa ba'din ya kuma ɗanɗana wa sashinku azabar sashi ma'ana sashi ya cutar da sashi wannan ya yaƙi wannan wannan ya soki wannan Allah ta'ala ya ce unzur duba ka ga kaifa nusarrifu ayat yaya muke bayyana ayo fahimci Allah tabaraka wa ta'ala fa shine mai iko akan komai shine ya cancanta a bautata masa Allah ya ce kulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin kace da su Allah ta'ala zai tsayratar da ku daga waccar fitina kuma zai shine wanda yake tsamar da ku daga dukkanin bacin rai alkarbu shine ghayatul gam ghayatul gam wato tsananin bacin rai shine karbu thumma antum tushrikun gashi Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda yake tsamar muku yake fitar muku da damuwa amma kuma kuke hada shi da wani Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum azaban min fawqikum kace da su shine wanda yake da ikon ya saukar muku da azaba wato daga ta samanku azaba ta samanku waɗansu ke cewa shine ko dai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar muku da ainihin saiha iska ko tsawa ko kuma duwatsu daga sama ko arre wato iska din ko kuma tsufan shi yake da ikon in ya ga dama ya saukar muku da wato iska ko tsawa ko wato duwatsu kamar yadda yawa adawa da samudawa da kuma mutanen annabi shu'aib da kuma mutanen annabi lut ko ya saukar da tufan kamar yadda ya mutanen annabi nuh alaihi salam sai Allah ta'ala ya ce amin tahti arjulikum ko kuma ta karkashin kafafunku ma'ana ana nufin ko kuma Allah ta'ala ya muku kaso wato shine kasa ta kama ku ko kuma a yi girgizar kasa ta kasa a jijjiga kasa ta kasa din ku halaka shi yake da ikon ko dai azaba ta sama ko kuma azaba ta kasa wasu kuma suka ce abinda ake nufi da kamar abdullahi dan abbas an rawaito daga gare shi daga ɗalibinsa mujahid yake cewa abinda allah ta'ala ke nufi da azaban min fawqikum zai saukar muku da azaba zai iya saukar da azaba ta samanku yake cewa shine salatina azzalama shine ya ba ku shugabanni azzalimai ta sama kaga su ne sama da ku su ta gana muku azaba wannan shine ake nufin da Allah ta'ala shine wanda yake da ikon wato saukar muku da azaba daga sama ma'ana shugabanni azzalimai yace wa min tahti arjulukum kuma abinda ake nufi da ya saukar muku da wato musiba ta karkashin tahti arjulikum ta karkashin kafafunku shine al'abidus su shine ku sami bayi waɗanda suke mugaye wanda suke ma nagari ba ka so bawa ya zo addabe ka kaga kenan ko kuma ka haifi ɗa ya zama ka musiba wannan ma wato fitina ce kuma azaba ce daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ta kasanka ko kuma yaranka da yake yaron gidanka a shago ko a gida ko a wata masana'anta ya zama kuma mai mummunan hali to wannan shi ma azaba ce ana nufin shine azaba ta kasanka domin wanda suke yaranka su suna kasanka ne Allah ya kare Allah ta'ala ya ce aw yalbisakum shi'an ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya cakuɗa ku ku zamto shi'an ku zamto firka firka daga cikin azaba shine Allah ta'ala ya raba kan mutane wane da wane su haɗa kai wane da wane su ma su haɗa kai wannan yaƙi wannan wannan yaƙi wannan domin wannan fitina ce azaba ce ta yadda mutane za su rusa kansu da kansu wannan ya yaƙi wannan wannan yaƙi wannan Allah ta'ala ya ce wa yadhiqa ba'dukum ba'sa ba'din kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya dandana wa sashinku fitinar sashi shine Imam al-Bagawi yake cewa ana nufin as-suyuful mukhtalifa shine makamai daban-daban wancan ya yaki wancan wancan ya yaki wancan kamar da ake fama da shi a duniya a yanzu waccar ƙasar ta yaƙi waccar waccar kuma ita ma tana yaƙar waccar ana ta wannan musibar wani gurin kuma za ka samu cikin ƙasa guda ne ake ta yaƙar juna misali kamar abin da yake faruwa a ƙasar sudan allah ta'ala ya kawar da wannan fitina da wannan musiba kaga dukkan mutanen musulmai ne kowane ɓangare kuma dukkan mutanen 'yan ƙasa ɗaya ne waɗansu ma za ka samu 'yan gida ɗaya ne wane yana sojan gwamnati wana kuma yana sojan ɗaya ƙungiyar da suke ce mata da'amus sare za ka samu wasu 'yan gida ɗaya ne amma tsakanin waɗancan sojojin da waɗancan sojojin ake yaƙi kullum kuma fitintino ake abu yaƙi ci yaƙi cinye wajen shekara biyu kamar wasa kuma 'yan ƙasa ɗaya kuma dukkaninsu musulmai kowa kuma ya je rusa guri zai kabbara kowa je kashe wasu zai kabbara mana shi musulmi ne to kaga wannan fitina kenan ya zamto sashi wato yana ɗanɗana wa sashi kenan wa yuzika ba'dahum ba'dakum ba'sa ba'd sashin ku ya ɗanɗana wa sashi wato fitinar sashi imam al-bukhari ya rawaito na hadisi wanda aka samu daga jabir dan abdullahi ke cewa lamma nazalat hazihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka faɗin Allah ta'ala qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum kace da su shine yake da iko ya sarkon ku da azaba daga saman ku wannan aya da makaranta yanzu yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bi wajhika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ina neman tsarinka qala da Allah ta'ala yace au min tahti arjulikum ko kuma ya saukar da azaba ta kasanku kala sai manzo Allah take cewa a'udhu bi a'udhu bi wajhik ya Allah ina neman tsarinka kala sai yace aw yalbasakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din ko kuma Allah ta'ala ya cudanya ku ku zamto daban-daban sai zamto sashin ku yana dandanawa juna azabar sashi yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Haza ahawanu au haza aisar, sai manzan Allah ce, To wannan ya fi sauƙi. Ko dai Allah saukar da azaba daga sama, ko kuma azaba daga ƙasa, ko kuma sashinku ya ɗanɗana wa juna azabar sashi, sai manzan Allah ce, To dai wannan ya fi sauƙi na ƙarshe na uku ɗin. Imam Muslim ya fi da wani hadisi shi kuma daga Amir ɗan Sa'ad ɗan Waqas shi kuma ya rato daga babansa ya ce, mun taho tare da annabi sallallahu alaihi sallama muka zo muka wuce ta masjidi bani muawiya ya ce annabi sallallahu alaihi sallama ya shiga cikin wannan masallaci ya yi sallah raka'a biyu sai annabi sallallahu alaihi sallama ya daɗe yana ganawa da ubangiji sa'an nan sai manzon Allah ya ce ya ce da mu sa'altu rabbi talatan na tambayi ubangiji na ne na roƙi Allah ne abubuwa guda uku ya ce sa'altuhu Allah yi hulika ummati bilgarak na roƙi Allah ta'ala kada ya hallakar da al'ummata da ambaliyar ruwa kada ruwan sama yi yawan da zai hallakar da dukkanin wannan al'umma duk duniya a ce an yi ruwa an hallakar da mutane ya ce na roƙi Allah ta baraka wa ta'ala wannan fatsani ha sai Allah ta'ala ya bani wannan bukata ya biya mun ya amsa mun wannan addu'a ta wa sa'altuhu Allah yuhlika ummati bisana na kuma roƙe shi kada ya halakar da al'umma ta da fari kamfan ruwan sama ya zama duk duniya ba a yi ruwa ba a wannan shekarar ana cikin fari na roƙi Allah ta'ala kada ya halakar da wannan al'umma da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa'adaniha ita ma Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a din yace wasa'altuhu Allah yaj'ala ba'sahum ba'dan bainahum sai na roke shi kada Allah ta'ala ya sanya azabar sashin su akan sashi yace fa mana'aniha sai Allah ta'ala ya hana wannan mana wannan dai yana nan za a iya samun wato tsakankanin musulmai wannan ya gallaza wannan wannan ma ya gallaza wannan wannan kan yana nan amma cewa a yi fari duk duniya ba a yi ruwan sama ba Allah ta'ala ya ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai halaka da al'ummarsa da wannan ba a yi ruwan sama ma mako ko ina duk duniya a yi wato ambaliyar ruwa ta yadda za a yi asarar rayuka mutane su mutu da dukiyoyi wannan ma Allah ta'ala ya ansa wa annabi sallallahu alaihi sallama cewa ba zai wannan cikin al'ummarsa ba Allah ta'ala ya ce unzur duba ka ga kaifa nusarriful ayat yaya muke bayyana musu ayoyi muke fayyace ayoyi ga su a fili la'allahum yafqahun domin su la'alla bi ma'ana likai wato domin su fahimci cewa Allah ta'ala fa shine wanda ya zama dole a kadaita shi a bautata masa na'am
وكذب به وقوم وكذب به قومك وهو الحق Hmm.
قل لست عليكم بوكيل Hmm.
لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون Hmm.
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره Hmm.
وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa kadzaba bihi qaumuka wa huwa al-haq mutananka sun ƙaryata shi ma'ana sun ƙaryata al-Qur'ani wa huwa al-haq al-hali kuma al-Qur'ani din gaskiya ne kul ka ce da su lastu alaikum biwakil ni fa wato ba a saka ni in zamto wakil wakil shine mai lura da ku dole dole duk abin da kuka aikata in kiyaye me kuka aikata ba ku ce- ka ce da su ba wannan Allah ta'ala ya dora mun ba Allah ta'ala ya ce li kulli naba'in mustaqar kowanne labari yana da matabbata cewa za ku mutu wannan zai zo ya tabbata cewa za a tayar da ku wannan labarin zai zo ya tabbata cewa za a yi muku azaba in dai ba ku yi imani ba wato wannan labarin zai zo ya tabbata li kulli naba'in mustaqarrun kowanne labari yana da matabbata zai zo yayi wa sawfa ta'lamun Allah tabaaraka wa ta'ala ce da sannu za ku sani abinda ake gaya muku na cewa za ku mutu za a tambaye ku za a tayar da ku da sannu za ku san wannan Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu suke izgilanci fa'arid anhum ka kawar da kanka daga barinsu hatta yakhudu fi hadithin ghairihi har sai in sun shiga wato sun kutsa cikin wata magana wacce take ba wannan ba wato ba magana akan ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala ba ba magana akan izgilanci da alqur'ani ko da ayoyin alqur'ani ba Allah ta'ala yace wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ko dai idan ya zamto yunsiyannaka shaytan idan shaytan ya mantar da kai kadan zauna tare da su fala taq'ud ba'da dhikra to bayan ka tuna kuma kada kar kai da ka zauna ma alqaumi zalimin kada ka zauna tare da mutane wanda suke azzalimai ana nufin wanda suke mushrikai wanda suke kafirai Allah ta'ala yace wa ma 'alal ladhina yattaquna min hisabihim min shay' babu wato waɗanda suka kiyayi zama da su babu komai min hisabihim babu komai na daga laifukansu a kansu wanda suke ba su zauna tare da su wajen kutsawa da suke yi cikin ayoyin Allahu tabaraka wa ta'ala ku ba ku zauna da su ba to ba ku da komai min hisabihim min shay daga cikin lissafin da za a musu na zunubansu to babu lissafin komai ku akan ku walakin zikira Allah tabaraka wa ta'ala yace abinda za ku yi kawai shine ku yi wa'azi la'allahum yattaqun domin su yi tso- su ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala su kiyayi wato kutsawa cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala yace wa kazzaba bihi qaumuka mutananka suka karyata da shi shi me wato shi alqur'ani mai girma haka da yawa daga cikin magabata suka ce amma wasu suka ce bihi ana nufin wato da azaba sun karyata azaba mana haunin imma damir lil qur'an wa imma damir lil azab mutananka sun ƙaryata alqur'ani ko kuma sun ƙaryata alqur'ani idan aka kawo aya magabata wane fassara kaza wane fassara kaza to yana daga cikin mu'jizar alqur'ani matukar dai wannan fassarar ba cin karo da juna ko ba warware juna to ana nufin dukkanin ayar tana nufin duka guda biyun ma ma'ana mutanenka sun karyata alkur'ani kuma sun karyata mai azaba da za a yi gobe alkiyama to kuma wanne ne ba su yi ba duka biyun suka yi domin karyata ɗaya tabbatar da ɗayan ne kuma ma'ana shi ma karyata ɗayan ne idan suka ƙi gaskata alƙur'ani me yake nufi sun karyata azabar da za a yi gobe alƙiyama idan suka ce babu azaba gobe alƙiyama sun ce me sun karyata alƙur'ani kenan to cewa ƙaumuka ana nufin mutanen lokacinka wanda kai musu wa'azi mutan al'umman nan taka wanda suka kafirce maka su ake nufi ba ana nufin kaumuka da ma'anar gabaki ɗaya ba domin akwai wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan su ma kafirai suna cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kenan su dai sun yi taurin kai ne sun ƙi yin imani na fata an fahimta wa kazzaba bihi qaumuka wannan banda mu'minai banda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun karyata da alqur'ani ga alqur'ani suna gani ba fa shi ya rubuta ba hikima ma ta Allah tabaaraka wa ta'ala shine ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na manzo kuma dan garin su ya an haife shi a garin ya tashi a garin sun san bai je ya koyi rubutu da karatu ba Allah ta'ala yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin Allah tabaaraka wa ta'ala yace shine wanda ya aiko da manzo wanda yake ummiyi wato ya aiko manzo ummiyi a cikin ummiyai kenan fil ummiyin a cikin ummiyai mana wanda ba su iya rubutu da karatu ba idan aka ce wane ummiyi ne ana nufin wane yayo halin mahaifiyarsa wato da kalmar ummu ne idan aka ce ummu mahaifiya ko uwa to tintini an saba da cewa mata ba su kai maza ilimi ba idan yaro bai iya rubutu da karatu ba sai a ce wannan ummiyi ne kamar yadda kuma idan yana jajarinta suna cewa abawiyi fulan abawi ma'ana yana da jarinta saboda an saba da cewar baban yaro shine jarimi fiye da me mafiyarsa idan yaro bai iya rubutu da karatu ba sai a ce wannan ummiyi ne ma'ana uwarsa yayo tunda tuntuni har izuwa yanzu mata ba su kai maza wato ilimi ba sai daddai sai dai ragon namiji ne zaka samu mata sun fi shi abin nan to amma yanzu yana nema zama wani iri idan ka je islamiyu zaka mata suka fi yawa idan ka je jami'o'i za ka samu kuma mata sun fi yawa wani ki an faɗi wannan wani ya ce a wasu faculties ɗin ne amma wasu faculties ɗin faɗi dole ce namiji amma dai ba faculties da ba mace ai ko tun da har building engineering masu na yi ta je tana supervision kuma na gini ta sa hular injiniyoyi ta hau sama bene ta abin nan musamman ma a ƙasashen laraba sai ka ga wannan injiniya ce ta zo ana sa mata abin hawa tana jinjinawa ku tabbatar yana da kyau kafin ta hau su injiniya sai tana rubuce rubutanta amma Allah tabaraka wa ta'ala da ya fifita mazaje akan mataye ko shaka babu saboda haka alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wahayin alqur'ani sun tabbata ba shi yake rubuta shi ba kuma gashi yazo ta hanyar wato mala'ika kuma ya zo da yanayin da dole sai an karanta da kai kafin ya karanta haka ƙur'ani ya zo shi sa ko da yanzu malaman ƙur'ani suke cewa malaman ulumul ƙur'ani suke cewa mafiya ingancin hanyar koyon alƙur'ani ita ce ɗariƙatul talaƙi suka ce ya halasta wanda ya iya karatun larabci da kyau da ƙa'idoji ya karanta ƙur'ani da kansa amma ɗariƙatul mufla zaɓaɓɓiyar hanya mafificiya shine hanyar talaƙi tunda ƙur'ani ya zo ta hanyar talaƙi ne shi ne dole sai wane ya koya wane kafin ya iya domin lokacin da alkur'ani ya sauka waɗanda suke kuttabul wahayi marubuta wahayi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dole sai manzo Allah ya gaya musu sannan suke iya rubutawa idan wani zai koya wani sai ya faɗa da bakinsa sa'annan iya karantawa saboda farko qur'ani babu wasali kun babu digon da aka daga gaba daya yanzu kamar wannan wa kadzaba bihi qaumuka to kan zal din nan fa babu dugo dal ne a gurin babu jannan babu dugon kawai dungun baɗin ne haka nan kaume ruwan nan babu ƴaƴan guda biyu haka take haka aka saka da Qur'ani gaba daya dukkanin ƴaƴa babu duk wani dugo babu kuma ballantana ma wasali to kaga zai karanta wannan babu wato sai wane ya zauna ya karantar da wane wannan shi ma ya zauna karantar da wane da haka aka yi Qur'ani shi sa aka samu waɗannan ruwayat daga baya aka samu qira'at kuma wane ya rawaito daga wannan musamman ma suka ɗauki mutum bibbiyu wane ya karantar da mutum biyu shi kuma ya karantar da sauran wane ya karantar da mutum biyu daga baya yake daga baya baya kenan kamar nafi qari'ul madina kenan wanda yake wato makarancin madina shine wanda yake shahir a garin madina wanda ya karantar da yawa daga cikin mutane karatun alqur'ani ya koya daga su abu huraira daga abdullahi dan umar shi kuma ya zo ya karantar da su abdurrahman warsh kenan shi ya zo daga misra ya sa masa lakabi warsh da kalun ya karantar da su su su biyun nan shi sa za ka samu ruwayoyin suna kamanceceniya da juna wannan za ka samu kisa'i shi ma ya karantar da nasa ibn kathir ya karantar da nasa abu amir haka dai wane su rawato da gare shi wane haka har alkur'ani ya zo gare mu yanzu ya zamto mu an riga an yi ɗugunguna an yi wasali an raba shi sumuni sumuni an yi izu izu an yi dukkan wasu nukat wanda za su gwada maka kaza nan wakafi ne kaza nan aya ce kaza nan kaza ne kaga an sahale al'amura to wannan alkur'ani da ya sauka da wannan yanayin da yake ba wanda ya isa ya rubuto abu da irin wannan yanayi Allah ta'ala ya ce wa kazzaba bihi qaumuka amma duk da haka mutanen suka karyata Allah ta'ala ya ce wa huwa al-haq al-hadi kuma shi gaskiya ne lalle al-qur'ani gaskiya ne gaskiya ne Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su lastu alaikum bi wakil ni fa ban kasance a matsayin wakil bi ma'ana raqib ba a sani in zamto in ta kula da kowa ya yanayin aikin sa yake ba ko lazamta wa mutum dole sai ya yi ayyukan addinin musulunci sai ya yi musulunci sai na tsaya na kula ka yi sallah ko baka yi ba na tafi gidan wane shi ma ya yi sallah ko bai yi ba Allah ta'ala bai turo ni wannan ba abinda Allah ta'ala ya ture ni ya turo ni shine fa da yawan mutane gargadi duka wanda ya yi imani ya kyautata aiki akwai ni'ima akwai aljannar Allah tana nan duka wanda ya kafirce ya yi taurin kai ya yi kafirci to ya sani fa lalle azabar Allah ta'ala tana nan shine Allah ta'ala yace li kulli naba'in mustaqar ka gaya musu fa kowane labari labarukan da aka bayar na wanda suka wuce a baya da labarin abin da zai zo nan gaba da labarin cewa muminai suna da ni'ima da rahama ta Allah tabaraka wa ta'ala da labarin cewar waɗanda suka kafircewa alkur'ani suka ƙin imani da kai akwai azaba to dukkanin likulli na ba'in dukkanin wani labari da na bayar mustaqarrun fa akwai matabbata ana nan zai zo ya tabbata ba haka bane ranar da mutum da Allah tabaaraka wata'ala ya faɗa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kai zaka mutu su ma kuma za su mutu kaga ya bada labari to irin wannan labarin bai ya tabbatuwa ya tabbatuwa tunda gashi ana mutuwa a gaban muna gani watar mu ma mu za mu mutu to kaga likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun Allah ta'ala ce da sanna za ku sani idan lokacin ku yayi na azabtar da ku sakamakon kafircin da kuka yi fa sawfa wa sawfa ta'lamun da sanna za ku san wannan Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina idan kaga waɗanda suke kutsawa cikin ayoyinmu ana nufin ayoyin alqur'ani suke izgilanci da su duk wanda suke izgilanci da ayoyin alkur'ani fa'arid anhum Allah ta'ala ya ce ka kawar da kai dangane da su ka raba da su kada ka zauna tare da su hatta ya khudu fi hadithin ghairihi har sai sun shiga sun kutsa cikin wani zancen waninsa ghairihi wani wannan zancen izgilanci dangane da alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce wa imma yunsiyannaka ash-shaytan idan kuma shaytan ya mantar da kai fala taq'ud ba'da dhikra kada ka zauna wato bayan wato bayan katina ma alqawmi zalimin tare da mutanen da suke azzalimai Allah tabaaraka wa ta'ala yace fala taq'ud ba'da dhikra dhikra anan ana nufin wato tunasarwa bayan katina kada ka zauna amma zikira kuma na gaba ana nufin wato wa'azi kuma cewa fala taqa'ud kada ka zauna ala gurin su larabawa a larabci idan aka ce alqu'ud akwai kalmar alqu'ud akwai kalmar aljulus wanda dukan suna nufin zama amma suna da bambanci bambancin shine idan aka ce uq'ud zauna ana nufin daga tsaye ka zauna idan aka ce ijlis ana nufin daga kwance ka tashi ka zauna ina fata gani fala taqa'ud ma'ana kar ka zo gurin kaga kana tsaye kenan kada ka zauna ma'ana kenan me kar ma ka zo gurin in kuma ka zo to kar ma ka zauna na fatan gani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama faqa'ada 'ala al-minbar yazo ya zauna akan minbari ba a cewa fajalasa 'ala al-minbari saboda ya taho a tsaye ne sai yazo zauna hadisin sayyidina Umar na cikin wanda Imam an-Nawawi ya kawo hadisi na biyu a ciki yace bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idh dala alaina rajul shadidu kaza bayadu kaza yace hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yace hatta jalasa saboda dama ai shi ba a ga tuhowa yayi ba daga tsaye yake kawai ganin sa sake a gurin na fata an gane kenan a gurin su suna kamar ma kullu ai daga ƙasa ne me ya faru tunda dama mala'ika ne tunda abin da ya tabbatar da cewa mala'ika ne manzon Allah ne ya ce musu mala'ika ne karshen hadisi yace ya Umar atadri man sa'id shin ka san wazo waye zo ya tambayin nan kuwa sai ya ce Allahu wa rasuluhu alam sai ya ce fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum jibril ne fa ya zo ya karantar da ku ne sha'anin addinin ku domin duk wannan tambayoyin da yi dan ku ne ba wai dan shi ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay babu komai daga cikin zunubansu ko daga cikin zunubinsu akan waɗanda suka kiyayi irin wannan mana yattaqun mana wanda suka ce yayi zama tare da su din tunda Allah ta'ala ce kada ku zauna tare da su sai ba ku zauna ba kun zamto me kun kiyayi zaman kenan attaqwa anan ana nufin wato kin zama da su babu laifin komai akan waɗanda suka ki zama tare da su wa ma'alal ladina yattaquna min hisabihim min shay walakin zikra Allah ta'ala ce sai dai ku abinda za ku yi shine zikra ma'ana wa'azi ai zakkiruhum wa'idhum walakin zikira ai zakkiruhum tadhkiran ku musu wa'azi kawai abinda za ku yi shine in za ku zo ku zauna a cikin su sai dai ku zo ku shiga cikin su ku musu wa'azi ku yi wa'azi ku kammala ku yi naku guri la'allahum yattaqun ko su din ma za su kiyayi afkawa wajen yin izgilanci ga ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yin izgilanci ga ayar Allah tabaraka wa ta'ala hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata sha'ira daga cikin sha'irul islam wannan duka wato abin da yake kaiwa ga dan adam shine wato ridda idan mutum izgilanci dangane da aya daya ko hadisi daya ko kuma wani abu wanda musulunci ya tabbatar ya inganta cikin alkur'ani ko cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya izgilanci da wannan tofa mutum ya bar addinin musulunci dole sai an yi takatsantsan kenan mutum ya izgilanci dangane da gemu kamar yadda ya zama da yawa wa'in suna yi a rika siffata mai gemu da awaki ko 'yan awakai ko kaza wuna kaga wannan yana daga cikin mafi munin hatsari fa lallai sai mutu ya taka ɗanɗan idan kai ba za ka yi ba ka yi haƙuri ka ja bakin ka yi shiru wancan abin daga manzan Allah ne daga Allah ne to in haka ne ko tun daga Allah ne daga manzan Allah ne fa fi ƙarfinka ka yi tsaye da bakinka kawai yanzu kai laifinka kawai shine kin yi amma baka da laifin mai izgilanci shi mai izgilanci rushewa addini sai yake kaf saboda ka kai shiru karka rusar da naka shi kuma wanda ya ƙi laifin bai yi bane amma addini sai yana nan ayyukan da ya yi dai na kyawawa suna nan shi kuma da izgilanci kyawun ayyukan sama duka ba za su Allahu tabaraka wa ta'ala yake Allah kare na'am
wa zalil ladina tafaqu dinahum la'iban وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ولا ولا شفيع وإن تأذل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين حياك الله الله تبارك وتعالى يشهد النبي صلى الله عليه وسلم وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ka rabu da ka kyale waɗanda suka riƙi addininsu la'iban a matsayin wasa wala hawan a matsayin kuma shirme ganin dama wa garratumul hayatud duniya kuma rayuwar duniya ta wato ta ruɗe su Allah ta'ala ya ce wa zakkir bihi man tubsala nafsun wa zakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat Allah tabaaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam wa zakkir bihi kai wa'azi da shi alkur'ani cewa an tubusala nafsun kada fa wato a hallakar da rai bima kasabat sakamakon abin da ta aiwatar laisa lahamin dunillahi waliyun wanda yake ita rai din kuwa batta da wani mai taimaka mata mai kare ta wanda yake koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala shine waliyin kowa ma'ana shine mamallakin kowa shi ya halicci kowa wala shafi'un kuma rai batta da wani wato mai cetanta wanda yake in ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya cece ta ko ya bada izinin a ceci wannan ba wa in ta'adal kullu adlin Allahu tabaraka wa ta'ala ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam koda kuwa a ce zaka yi adalci ga baki daya komai ka yi shi daidai yanda ya kamata la yu'khadh minha su fa ba za su karɓi wannan ba wannan adalcin ba zai musu amfani ba ba za su ɗauka daga wannan su yi aiki da abin da kake umartar su da shi ba ula'ikan lazina ublisu Allah ta'ala ce waɗannan su ne waɗanda aka halakar da su bima kasabu sakamakon abin da suka aiwatar na munanan ayyuka lahum sharabun min hamimin suna da wato abin sha na daga tafasasshen ruwa wa azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai zafi wacce take mai raɗaɗi bima kanu yakfurun wato sakamakon abin da suka kasance suna yi na kafircewa ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya sake cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su anad'u min dunillahi yanzu zamu bautata wa wani Allah ma la yanfa'una wanda yake bautar da zamu masa ba za ta amfanar da mu ba domin ba zai ba mu lada ba ba zai kai mu gidan aljanna gobe alkiyama ba wala yadurruna ba kuma zai iya cutar da mu ba ma'ana idan mun yi bautata masa bai isa ya mana komai ba bai isa ya raba mu da lafiyar mu ba bai kuma isa ya talauta mu ba bai isa kuma ya karbi ramu ba wa nuraddu ala aqabina yanzu mu koma akan daga daga mu yi ridda kenan mu koma zuwa ga kafirci ba'da idha hadana Allah bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya shirye da mu kallazi stahawatku shayatin kamar wanda shaydanu suka batar da shi kenan fa shaydanu suka batar da shi akan hanya fil ardi wato akan ƙasa hairana lahu ashabun wato suka jefa masa rudu ya zanto hairan yana shakku kuma yana da abokai yana da yan uwa shaidanu sun batar da shi sun ce yo nan ‘yan uwansa kuma suna can suna ce da shi ka yo nan walahu ashabun alhali yana da ‘yan uwa ya da'unahu suna kirayarsa ilal huda zuwa ga shirya alhali can kuma istahawatu shayadin shaidanu sun riga sun batar da shi nan kuma yana da ‘yan uwa ma'ana su shaidanun suna kiransa zuwa ga bata su kuma ‘yan uwan suna kiransa zuwa ga ainihin wato shirya Allah ta'ala ya ce a suna ce da shi itina suna ce da shi wato ka zo nan ka taho gurinmu qul inna hudallahi huwal huda ka ce da su shiriyar Allah fa ita ce shiriya wa umirna li nuslima li rabbil alamin ka ce da su an umarce mu ne fa mu mika wuya ga ubangijin wato talikai ma'ana mu musulunta ga Allahu tabaraka wa ta'ala shine wanda yake ubangijin bayi gabaki ɗaya shine ubangijin talikai Allah ta'ala ya ce wa zarar da zina ta hazu dinahun la'iban wa lahawa ka rabu da waɗanda suka riƙi addininsu a matsayin abin wasa addini ai ba wasa ba ne ba cewa wasanni ai ita rayuwa dama akwai bukatar wasa addini musulunci baya bukatar wasa idan kai ka fahimci cewar ya kamata ya zama to akwai waɗansu wasanni a cikin addinin musulunci to wannan addinin Allah ba haka yazo ba suwa ake magana da cewa su rike addinin su wasa malaman tafsiri suke cewa ana nufin kafirai domin su ne masu yawan wasanni sai dai waɗansu daga cikin musulmai za su iya kwafar waɗansu al'amura irin nasu to wannan kwafar da suka yi kuma abin zargi ne amma ainihi wanda ya ɗauki addini wasa shine wato kafiri kafiri shine ya ɗauki addini wasa a zo a yi kiɗa a yi rawa kuma da sunan addini kaga ya zama wasa kenan su ne wanda suka ɗauki addininsu wato wasa da kuma wagarrathumul hayatud duniya rayuwar duniya kuma ta ruɗe su su wato kafirawa su anashin kafirai Allah ta'ala ya ce wa zakkir bihi kai wa'azi da shi alqur'anin da suka ƙaryata a baya da Allah ta'ala ya ce wa kazzaba bihi qaumuk mutananka sun ƙaryata shi to shi din ne da Allah ta'ala ya ce wa zakkir bi kai wa'azi da shi ka tunasar da mutane da shi alqur'ani an tubu sala wato kadafa wato su hallaka ainihin albasulu da larabci ko attabasul kalmar albasalu ne da sinin kamar da ke albasal da sadin na albasa ne to albasal ainihin sa a larabci ana nufin wato alharam haramta abu shine a ce basala lahu kaza ma'ana ya haramta masa kaza to cewa an tubu sala shine kada fa a halakar da su mana a halakar da su a haramta musu shiga aljanna kaga sun zamto wato cikin haramci kenan domin Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai sanya duk wanda ya karyata alqur'ani duk wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa wato manzancin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko Allah ta'ala ya haramta masa shiga gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce an tubsala nafsun bima kasabat kada fa a halakar da rai bima kasabat sanadiyar abin da ta aiwatar ma'ana aikin ta ne zai sa a halakar da ita rai din amma haka kurin Allah tabaraka wa ta'ala ba zai halakar da bawa ba sai dai sakamakon abin da bawa ya aiwatar laysal hamin dunillahi wali batta da wani makusanci wanda zai taimaki rai din tunda shi ne wato mamallakin rai ɗin gabaki ɗaya kowa da kowa shi ya halici kowa da mumini da wanda yake kafin wala shafi'un kuma rai ɗin bacce da wani mai ceto da zai cece ta gobe alkiyama matuƙar dai ba ta yi imani ba Allah ta'ala ce da annabi sallallahu alaihi sallama idan kai adalci kowane irin adalci su fa ba za su kama ba ba za su ɗauki abin da kake kiraye su zuwa ga shi ba ba za su yi imani da manzancinka ba ba za kuma za su yi imani da alƙur'ani ba ula'ika allazina ublisu Allah ta'ala ya ce irin waɗannan su ne waɗanda aka halakar da su ma'ana su ne waɗanda suka miƙa wuya zuwa ga ainihin halaka gaba ɗaya waɗannan sun zamto halakaku bima kasabu an halakar da su ne sanadiyar aikin da suka yi mummunan aiki lahum sharabun min hamim suna da abin sha min hamim na tafasasshen ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya siffata ruwan shan yan aljanna da cewa bi'sa sharab wa sa'at murtafaqa yace yashwil wujuh ruwan yana wato kona fuskoki ne idan suka dauka za su sha sai zafin ruwan ma'ana tururin ruwan ya kona fuskokinsu sai fuskar ta kwabe ta fada cikin wato ruwan shaɗin na fata an gane Allah ta'ala ka kare mu shine Allah tabaaraka wata'ala ce suna da ruwan sha ko abin sha min hamim tafasasshe tafasasshen ruwa ne wa azabun alim da kuma azaba wacce take mai zafi alim da hamza ana nufin abin da yake da zafi in aka ce alim kuma ana nufin masani idan aka rubuta shi da ainin bima kanu yafurun sakamakon abin da suka sance suna yi na kafircewa ayoyin Allah tabaaraka wata'ala ka ce da su a nada omin dunin lahi ma la yanfa'una yanzu za mu bauta tawa wani Allah ne irin abin da ba zai iya amfanar da mu ba idan mun bauta ta masa ma bautar ba za ta mana amfani ba ai ba kuma zai cutar da mu ba idan muka kafirce masa muka ƙi bauta ta masa ba abin da ake so shine kowa ya imani da Allah ya kafirce wa duk wani abin bauta kowa ya kafirce wa wani abin bauta yi imani da Allah Allah ta'ala ya ce faman ya kafar bi tsaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa duk wanda ya kafirce waɗansu abin bautatawa waɗansu dagutu abin bauta yayi imani da Allah to wannan shine wanda ya kama igiya wacce take mai karfin gaske wato shine wanda ya riko da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kuma mu koma akan digadigan mu bayan bada iz hadana Allah bayan Allah tabaaraka wa ta'ala ya shirye da mu kamar wanda shedan ne fa wato ya halakar da shi akan ƙasa shedan ya batar da shi akan ƙasa yana tafiya ya rikitar da shi ya bata ya kasa gane ina ne hanya ya zamto hairan wato ya zamto wanda yake cikin rudani can ne ko can ne shedan ya riga ya batar da shi kuma yana da abokai yana da ƴan uwa wanda yake tafiya tare da shi ya da'unahu suna kirayensa zuwa ga ainihin shiriya suna ce da shi itina ka zo mana ka taho nan nan ne fa gurin shiriya amma ina shaidan ya riga ya bar da shi qul inna hudallahi huwal huda kace da su shiye Allah fa ita ce shiriya an umarce mu ne mu musulunta mu miƙa wuya ga ubangijin talakai na'am na'am
وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير hayyaka Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ana aqimu sala ya kuma umarce ni an umarce ni na tsaye da sallah ma'ana an umarce ni yi salloli wattaquhu kuma ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ku yi takawa wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun shine wanda zuwa gare shi ne ake tattaro ku za a tattaro ku gurin Allah tabaraka wa ta'ala domin a muku hisabi gobe da kiyama ku yi sallah cewa an umarce ni na yi sallah ana nufin mu yi sallah gaba ɗaya mu kiyayi Allahu tabaraka wa ta'ala mu yi taqwa gare shi za a tattaro mu ranar alkiyama kowa da kowa za a tattaro shi farfajiyar lahira ba wanda zai yi saura ba wanda za a manta kowa sai an zo da shi farfajiyar alkiyama wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah tabaraka wa ta'ala ce shine wanda ya halicci sammai ya kuma halicci kasai bil haqq wato ya halicce su domin gaskiya bil haqq anan ana nufin lilhaq shine wanda ya halicci sammai da ƙasai domin wato gaskiya mana ya halice su domin mutane su tabbatar fa shine wanda ya halitta shine ya cancanta a bautata masa wa yawma yaqulu kun fayakun ranar da Allahu tabaraka wa ta'ala zai ce kasance ya kasance ma'ana ranar alkiyama kenan Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya kaddara zai yiwu wa alkiyama zai ce wannan al'amarin yayi kuma yayi kamar yanda a gidan duniya duk abin da ya so ya faru ya ce ya faru kuma abin ya faru qauluhul haqq Allah tabaraka wa ta'ala fadin sa din gaske ne wato dukkanin fadin Allah tabaraka wa ta'ala gaskiya ne walahul mulku Allah tabaraka wa ta'ala mulki nasa ne gaba daya yawma yunfakhu fi sur wato ranar da za a yi busa a cikin ƙaho cewa ranar da wato mulki nasa ne ranar da za a yi busa cikin ƙaho ma'ana ranar alkiyama ya yi daidai da faɗinsa maliki yaumiddin shine mamallaki ranar da za a yi sakamako ranar alkiyama wannan kuma yana nufin cewa wato ba iya a lahira ba har a duniya shine mai mulki amma kuma a gidan duniya ya wakilta waɗansu bayi ya wato ɗaukaka su akan waɗansu su zamto su ne masu mulkarsu su ne masu ta cewa wato a matsayin makami a gidan duniya amma gobe da kiyama babu wannan ɗin kwata-kwata babu wannan wato a sarautar da wane ko a bai wani position kaza a ba wani kujera kaza babu wannan shi sa Allah tabaraka wa ta'ala yace walahul mulku yawma yunfuku fi sur mulki nasa ne ranar da za a yi busa a cikin ƙaho haka ya ce wal amru yawma idhin lillah a wannan yini komai da kowa da komai na Allahu tabaraka wa ta'ala ne an rawaito daga abi sa'in al-khudri Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah kaifa an'amu yace kaifa an'amu wa sahibu suri qad intaqamahu yaya zan tsaya na cewa sai na wadatar da kaina sai na yi kaza sai na yi kaza sai na ji dadi sai na yi kaza sai na yi kaza alhali kuma sahibu suri qad intaqamahu me ma'abocin kaho ya dauki kaho ya yi redi alhali mala'ikan busawa mai busa ƙaho ya ɗauka ya zama redi yanzu haka wa asga sam'ahu ya karkata jinsa kawai jira yake ya ji umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala alhali ya yi tsit yana jira idan an ce masa ya busa wahana jabahatahu ya karkatar da ya sunkuyar da goshinsa jira yake a ce hula kawai ya busa yantaziru mata yi umar yana sauraron yaushe za a umarce shi faƙalu ya rasulallah wa ma ta'amuruna sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce sa'abi sa'id al-khudri suka ce ya rasulallah da me kake umartar mu tunda yanzu ga mala'ika ya zama redi jira kawai yake a ce ya busa ya busa menene umarnin ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam kada sai manzo Allah ya ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakeel kawai ku ce Allah ya ishe mu madalla kuma Allah ta'ala ya ishe mu da wato in Allah ta'ala ya zamto shine wanda ka wakilta to ya ishe ka to lallai ko shakka babu ana gab da a tashi alkiyama tunda mai busa kaho ya zama redi ko da yaushe kawai jiran umarni yake alimul gaibi wa shahada Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin abin da yake na boye alghaib abin da yake boye wa shahada da kuma abin da yake a fili a bayyane wa huwa al-hakim al-khabir Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai hikima kuma shine al-khabir ma'ana masani wanda ke da ilimin komai da komai subhanahu wataala anan zamu takaita saboda yanayi ne lokaci abinda na fassara mana da dai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta min ya Allah ta'ala ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu ka samu cika da imani ya ubangiji ka amsa mana ibadojinmu ka amsa mana addu'o'in da muke yi ya ubangiji kowa da matsalolinsa Allah ta'ala ka magance mana gaba daya kowa da bukatunsa Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana subhanaka ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi